alif muka yi shiru akwai marbuta akwai maftuha to nan muna nufin ta'ut ta'anif al-maftuha allati tadkhulu fi al-af'al mun gane ko allati tadkhulu fi al-af'al ta'ut ta'anif budaddiya wacce take shiga a cikin ayyuka to shine yake so ya nuna mana matsayin qura'us sab'a a wajen izhari ko a wajen idgami ko kuma wato a tafsir hunaka man yudgimuha kullaha hunaka man yuzhiruha kullaha hunaka man yufassilu yudgil ba'd wa yuzhir ba'd to sai yake cewa wa abadat sana thadarin safat zurqu zalmihi wa abadat sana sinu thagarin tha'un safat sadun zurku zayun zalmihi za'un jama'ana jimun wurudan baridan atsiratsila kenan yana so ya ce maka ta'u ta'anis ana izharin ta ko idgamin ta a wajen qurra'u saba a cikin haruffan nan guda shida to al-imam abu shama ya kawo wannan baitin a cikin sharhinsa ibrazul ma'ani domin ya kusato maka da amfilan sakamakon ita wannan ba kaman dalu ba ne ba ko zalu iz zalu iz za ka dinga hararo shi dandanin iz kaza iz kaza har ka iya gano amfila ko kuma dalu kad ka hararo kad kaza kad kaza ka hararo amfila to amma ita ta'ut ta'anif al-asakina alajin ta da kullu fil af'al ba lalle ka yi isidarin ta a daidai wannan lokaci ba to shi yasa sai kawo wannan baitin yace madat kadzabat lahuddimat kullama khabat wa ma an nadijat kanat lidhalika muthila wannan kaman ya jero maka misalin nan madat faqad madat sunnatul awwalin kaga kenan anan ta'un ta hadu da me da sinun kazzabat samudu ta'un ta hadu da me da sa'un lahuddimat sawami'u ta hadu da sadu kullama qabat zidnahum ta hadu da zayu sai ce wa ma'a nadijat nadijat juluduhum ta hadu da jimun kanat zalimatan kanat zalimatan madat kazzabat shida to su ne kawo mana to sai yake cewa fa izharuhu durrun namathu buduruhu wato Allah ji kai mamu shatibi wato yadda Allah ya masa fasaha da kuma wato yalwar ma'alumat in kuka duba can baya dalukad sai mana ya yi fa'aza haraha na jamun badadar lawazihan kaga yanzu idan ka duba wannan fa'izharuhu durrun na matubuduruhu nan da ya ce fa'aza haraha kaga sai ya kawo me fi'ili nan ko fa'izharuhu ismu wato can jumla fi'iliya nan kuma ismiya nan idan kuka duba can na jamun nan shi ne ya zamo na matuhu kuna ganewa? sannan bada nan sai ya zamo buduruhu dalla sai ya zamo durrun kun fahimta? diddai wa'yancan ƙura'u su ake nufi kaman wa'yancan ƙura'un da suka yi izhalin dalukad a wajen wa'yancan harufa guda takwas to yanzu ma su ne suka yi izharin ta'u ta'anif a wajen waɗannan harufa guda shida su ne malam durrun ibn kathir namatuhu malam asim buduruhu malam qalun su ne najamun badadalla ana tare da mu malam sani ana tare da mu to najamun badadalla to su ne har yanzu kuma ne su ne durron na matubu duruhu gwani musa an bayyanta abin sosai ai ba wata matsala to alhamdulillah to insha Allah wannan gwani musu tabarruka ne ko istisna'an to khair insha Allah eh in muka da zamu yi tambaya saboda haka kenan da yace fa izharuhu durrun namatu buduruhu da malan ibn kafir da malan asim da malan alun sun yi izharin duk waɗannan haruffan guda shida a wajen ta'u ta'anif ba su shigar da ko ɗaya ba mun fahimci wannan gabar to sai ki ta wa adagama warshun zafiran kun ga anan ma da ya kawo na farko din da yake cewa wa adagama wannan wawun ne da fasil fasil ne wa adagama warshun da ya kawo suna ƙarara kawai sai ce maka zafiran bai kawo maka wawun da zai zama fasil saboda wabu ne ishkali da akalla cewa ya wa adagama jullun misali kaga ramzi ne na warshu to dole sai ya kawo maka wawun fasil da harafin amma tun da ya ce wa adagama warshun shi kenan zafiran baka da wata matsala malam warshi ya shigar da zafiran wato wa'ada gama warshin tilkal huruf halata kaunihi zafiran eh mun gane ko kenan a wajen kana zalimatan shi kadai ya shigar sauran haruffan nan guda biyar guda biyar malam warshi baya ba duk izhari yake amma duk inda aka samu ta'ut ta'anis al-maftuha to yana shigar da ita a wajen za kadai duk saura kuma izhari kenan nadijat juluduhum a madat sunnatu khabat zidna eh eh maftuha nake sa a'a ba wata ai na ce marbuta shine abin nan ta kasai malam ahmad ai kasan ta kasai kasan ta kasai ta kasai ta guje to ai kai malamu ne na makaranta allo ta kasai wannan barbarci ne su suke da ta kasai to kaga ta buɗaɗɗiya kenan ta kuri ma'ana ta rufaffiya tunda kuri da barbarci abu rufaffe shi za ce sun yi kuri sun zagayen a zagayen abu wani musa to mun gane ko to sai ya ce wa azhara kahfun malan alkahfu malan ahmad wane ne malamin na kafin din nan malam mustafa wai malan kahfun tawha eh ibn zakwan ma sani kafin ibn amir ashami haba bayan Allah tun yaushe muka wuce rubutu din nan ya kamata ce ba an ya kirata din da muke kai an ya Allah akwai alamar tambaya a ce yanzu muna kan rubutu malai ana tantama akan wane ne ba wane ne ba ai da an faɗa kawai ana rufe baki ka ce wane ne eh ɗaya daga cikin abokananmu lokacin muna jami'a ya ce wai in ka dawo to sai ka je wani da sha kayewa ne kayi kiba ya ce duwanda yake taka addu'a yake Allah kai jami'ar islamiyya shi ma je ya kiba to ai karatu ne malam zuzurutunsa kusan tun da na je jami'a har na dawo ba shekarar da ban ka taɓaɓɓe ba kuma sai dab da jaraba za ka taɓaɓɓun wallahi malam daiwa za ga mutane sun zare musamman a lokacin sharaɗin tahowa hutu gida sai ka ci jarabawa in ka faɗi kawai dai kwaibon kwana da mutane eh ka gani to wani yana da mata biyu wani hada to a ce ba za ka zo hutu ba wallahi malam sai ga da yawa in ka Allah ka rawa asiri daga baya dai kuma abun bagas yanzu duk bagas ake ci wallahi wallahi sai a hankali eh a wanda tsarin ma ne malam malam ai tun shek tun shekaran mu ta karshe malam komai za mu fita aka ce at-tazakir lil jami ko ka fadi ai lokacin party aka dinga yi tazkira lil jami eh kowa ko ka ci ko baka ci ba shikenan eh abba abba aka dinga sujudu shukr eh eh to wannan ka gani a zo a ta ganin wai abin nan ai malam su jami'a da yake da gaske ake wallahi misra wannan yadda ka san malam makarantar allo gwale gwale ce kif ala rajulin wahid eh wallahi ba ruwan su eh eh masariya ne malaman masar ne ba ruwansu radda ka je wala ran nan za a ce maka ka je ka haddace rumuz din nan jam'an wa ifradan ka haddato su kaman sunan yan uwanka maza da mata wa atini biha bukratan mahfuza mutqana kuma na do kana zuwa ce maka alkaful yamin allamul yamin kaza yamin kana kuskure sai hati yadak irin bibiru da nan ya duka kwandala maka a hannu ta makif alarjilin wahid yadda ka san firamare su ba ruwansu ta gani dole ma ka yi jami'a ba ruwansu ai su karatu ne irin na da a lokacin kuma karatun ake a lokacin wallahi dole ma ka yi karatu ko ka yi karatu ko ka baro jami'a kawai ka'idar kenan amma yanzu malam duk yan bagas ne to to gashi nan mun fahimta ko sai ce wa azhara kahfun ka ganin da yake ramzi ne sai kawo maka wafirun sai bujudihi malan kahf shine ibn amir yayi izharin saibu madat sunna madat sunna judihi nadijat juluduhum zakiyun khabazzidnahum khabat zidnahum kenan malik ibn amir tawassata adgama nisfa wa azhara nisfa lakin hunaka ta'liqun fima ba'd ibn amir yayi izharin sinun da jimun da zayun kaga nan da yace wa azhara kahfun wato wannan kamar wata kambamawa ne huwa kafin fil ilm kafin fil ilm kuma wafirun saibu judihi a saib shi ma al'ata kaljud to da ya zo sai ya ce wa azhara rawihi hishamun lahuddimat zakiyun zayun ayin faɗi zayun harfa guda uku sai bujudihi zakiyun wannan wafiyun shi kuma karin abin nan ne wafiyun kamar kace wannan usra kamar almarja eh shi kuma muhallal makanul iqama ko ne abu eh mun gane mun gane ko to to sai sai wa azhara rawi shamun lahuddimat yanzu idan kuka duba yayi izharin sinun da jimun da zayun sauran harafi nawa saura sadun sannan saura za'un da wanne ne ɗin ta a'a za'un kaga da yau a'a kaga da da sadun da za'un wanne ne ɗin yawa sa'un yawa sa'un to kaga wayannan ukun su ya idigami to amma sai ce maka wa azhara rawi shamun lahuddimat amma shi shamun rawi na ibn amir yayi izharin lahuddimat lahuddimat sawami'u abin da yasa ya maka taksisi ba wai na nuna maka duk inda sadun ke izhari ba ita kadai yanzu misali kaman hasirat suduruhum zai ce hasirat suduruhum hasirat sudurum kaga zai ce hasirar suduruhum kaga ta wuce a wajen sadin amma ita la huddimat ita kadai ce yayi banda sauran ta'un ta wajen sadin shi hisham wane ne abokinsa ibn zakwan shi me yake yi idigami idigami yake mun gane ko eh to ai rawayansa ne rawayansa ne a haka za rawa an shekhi haka za rawa an shekhi yanzu ba gashin mun ce fa azahara ha najamun bada dalla wadihan wa ada gama warshin warshin ba almajirin nafi'u bane ya izhari a'a ai shi ba a kawo ƙari sai ittifaƙin rawayensa sun karanta abu a kaza ai shi yasa yanzu misali ai kaga ba a kawo abu amur ba ba a kawo hamza ba ba a kawo kisa'i ba domin su gabaki da idgami suke ba a kawo su ba yawwa saboda ka yanzu in mun fahimta wa yauwa nan abin da aka ce kafin domin rawai sun yi ittifaki da shi hisham da ibn zakwan sun yi ittifaki a wajen izharin saibu judihi zakiyun sun yi ittifaki su ukun nan a wajen izharin ukun nan kuma sun yi ittifaki a wajen irigami a wajen wancan shi sa aka kawo shi to amma inda suka yi sabani dole a ambaci abin nan to kaga sai ce shi sa kaga sai ce wa azhara rawiyi hishamul lahuddimat kaga lahuddimat sawami'u kenan yanzu mai ibn zakwan lahuddimat sawami'u ibn zakwan shi haka zai yi hisham kuma lahuddimat sawami'u mun gane ko to
ko shi nan wajen wa'azara rawiyi hishamul ko irin magana da ce shafin layin masu kuma kudi ɗaya ne kawai suka yi saɓani su da malamin su ɗiga waɗannan harkar ɗiga yana da rawar su.
Eh, yawwa yawwa shi kaɗai ne shi yasa aka yi nasi a kansa can da shi kaɗai ne shi yasa aka yi haka malamin sai koya masa haka malamin sai koya masa ma'ana yanzu kamar yana ce maka kamar yana ce maka duk da na ce maka hisha abin nan ibn amir ya yi izharin waɗannan kenan ya yi idigamin sadun da ba'un da fa'un to duk da haka rawi su hisham ya yi izhari a wajen lahuddimat ita kaɗai kaga banda hasirar suduruhum banda ita da makamantanta mun fahimci wannan to sai ke ce maka وفي وجبت خلف ابن ذكوان وجبت جنوبها فإذا وجبت جنوبها yanzu idan muka duba jimin yana daga cikin mai wanda ibn zakwan ibn amir yake izhari amma nan sai yake ce maka shi ibn zakwan yana da sabani a wajen abin nan wajabat wa fi wajabat khulf ibn zakwan nan kamar yana so ya ce maka yana da izhari yana da idgami to amma me yasa anan sai ya ce maka wajabat dan ya nuna maka ba dukkan ta'ut ta'anis ta zo wajen jimun ba domin yanzu abin nan nadijat juluduhum kaga wannan izhari ne kaulan wahidan izhari ne kaulan wahidan to nan ma shurrah sai suka ce wannan saɓanin da aka ce kulfin gairu mu'tabar domin ita shaɗibiyan nan mabaniya ce akan attaisir na abu amur dani to shi abu amur dani a cikin attaisiri ba ambaci komai ba sai izhari izhari kada ya ambata to a'a ya zaka ce sun zama ƙari'ai haka suka haka malamin sai ya koya masa yanzu misali mun ce imamu nafi'u malamin hafsu ne abin da makalun dawar shi amma sai ka samu kaza akwai makalu da kaza wanda ya rawaito kaza saboda shi ma fuskoki gare shi da abubuwan eh eh
abin fasin ya samu ɗaya wajen Shiwa? Eh, to, ai, in ka duba, yau, a'a, in ka duba ai ba nan kadai ba ai ba nan kadai ba in ka duba yana kawo wa'yansu ikhtilafat a wurare da dama za mu yi tambihi akan su a nan gaba yanzu ai ba ya yi itimadi kawai akan at-tafsir ba yanzu misali a cikin at-tafsir babu makarijul huruf babu to amma yanzu shi ya kawo makarij a cikin waƙarsa a cikin at-tafsir babu akamun nunu sakina wa tanwin amma shi ya kawo a cikin sharibiya saboda haka ba wai iya abin da yake cikin tafsir ya itimadi ba shi yasa yake ce maka wa alfabuha zadat bi nashr fawaida zadat eh falafat waja haya an tufaddala yawa so saboda haka ba iya abin da yake cikin eh kwarai da gaske To, yanzu talhisin karatunmu, ta'u ta'anif ma Nasir al-Maftuha. Ta'u ta'anif al-muttasilatu bil af'al. Yawwa. Za mu ce yanzu ƙari'ai sun kasu uku a cikinta. akwai wanda suna idigamin ta'u ta'anif a cikin harufan nan guda shida suwa suke wanda suke izhari gaba daya sune durrun namathu buduruhu malam ibnu kathir malam asim da kuma qalun rawi annafi suna izhari gaba daya ba sa shigar a cikin kowanne malam warshu annafi yana idigami a wajen harafi ɗaya jal shine za'un kana zalimatan sauran biyar din gabaki da izhari yake yi to bari mu tsallake ibn amir kafin mu dawo da malam abu amr da malam hamza da malam kisa'i idgami suke gabaki da kaga su sun hutar da kai masu izhari gaba da ko idgami sun hutar da kai wanda suka dan shawwasha ka su ne wanda suka dan raba yawwa to sai mu ce ibn amir ashami kusa ibn amir kusan daga cikin ma tabi'ai ne mun cikin tarajim dinsa saboda shi yaro sai jira na da shekara 118 tunda shi ya ga irin su Usman bin Affan eh irin su Ali bin Abi Talib ibn amir da ya gansu to kaga shi babban tabi'i ne eh tunda ya ga kibaru sahaba ƙwarai da gaske eh a to wanda ga sai da Usman balantana abin darda? a sai na usman ya riga abin darda rasuwa eh to ayi wa layu saba'ad rai da gaske eh saboda haka kenan za mu ce ibn amir shi kuma ya yi izharin wa'annan haruffa uku ya shigar da uku ya yi izharin sinun da jimun da zayo wani izharin su yi amma da sadun da sa'un da za'un su idigamin su yi sai dai rawinsa hisham ya yi idigamin abin nan ya yi izharin lahuddimat zai ce lahuddimat sawami'u don inda ba a yi nassi a kan ta ba sai mu ce zai ce lahuddimat sawami'u tun da sadun yana daga cikin wanda malaminsa yake idigami amma shi ya rawaito izharin a wajen abin nan kai abin nan na'am izharin a wajen malamin sa mun gane ko to sai muka ce ita kadai banda sauran ta'un ta wajen sadun shi yasa nace banda hasirat suduruhum ita zai ce hasirat suduruhum haka bai idgamin ta sai ce wa fi wajabat khulfu ibn zakwan wajabat junubuha ibn zakwani yana da sabani wanda idan muka duba jimun izhari ne a wajen ibn amir amma nan sai aka ce mana kulfun ma'ana kamar ana cewa lahul izharu wal idgam sai dai na faɗa muku tabbatacciyar magana shine yuzhiru qawlan wahidan wala yurgim to sai muka ce da Abu Amr da Hamza da Kisa'i su kuma sun yi idgami gabaki daya shikenan tarkisin karatun namu wani musa wazi wala gairu wazi ka wuzuhi shams kada ya zama wazi na wancan ɗalibin na saye makantar saye mai nahu na ba ku kisarsa shi bai iya nahu ba ba abin da ke wallashi sai nahu to dama invigilator ya san shi ya zo ya gaishe ya ce ya fulan kaifal as'ila wadiha ya ce kullu shay wadih shi kenan sai ya rubuta bismillah da sunan shi ba su yi tafiyarsa ta yi wadih din ke tun da abin da ba za ka yi amsa ba ai sai ka haƙura gaba ɗaya to sai a ɗan abin da shi kenan